وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى وفلسفة الدين عباد الله التي نتدين به تؤكد أن الأمن على هذه الحقوق المادية هو الشرط لقيام الدين فصلاح الدين بالأمن على هذه الحقوق المادية هو الشرط لتمكن الإنسان من صلاح الدين بالمعرفة والعبادة وبعبارة حجة الإسلام أبو حامد الغزالي رحمه الله فإن صلاح الدين لا يحصل إلا بانتظام الدنيا فنظام الدين بالمعرفة والعبادة لا يتوصل إليها إلا بصحة البدن وبقاء الحياة وسلامة قدر الحاجات من الكسوة والمسكن والأقوات والأمن ثم يستطرد, يستطرد رحمه الله قائلا فلا ينتظم الدين إلا بتحقيق الأمن على هذه المهمات الضرورية وإلا فمن كان جميع أوقاته مستغرقا أو مستغرقا بحراسة نفسه من سيوف الظلمة وطلب قوته من وجوه الغلبة متى يتفرغ للعلم والعمل وهما وسيلتاه إلى سعادة الآخرة وإذا كان الله قد جعل عزة الإنسان من عزته وعزة رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون وإذا كان سبحانه قد جعل الأرض كل الأرض للأنام وأنعم على أمة الإسلام بالثروات المادية والمعنوية التي تحقق لها سعادة الدنيا والآخرة وإذا كان سبحانه لا يرضى لعباده الكفر فإنه لا يرضى لهم الفقر والعوز الفقر الذي هو قرين الكفر فإنه لا يرضى فإن تراث الإسلام قد جعل للمواطنة مضمونا اجتماعيا إن الغنى في الغربة وطن كما يقولون وإن الفقر في الوطن غربة وما جاع فقير إلا بما متع به غني وإن الله سائلهم عن ذلك ولتحقيق هذا المضمون الاجتماعي قال الإمام ابن الحزم إمام ابن حزم الأندلسي وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم ويجبرهم السلطان على ذلك إن لم تقم الزكوات بهم فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لا بد منه ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك وبمسكن يكنهم من المطر والصيف والشمس وعيون المارة ولا يحل لمسلم اضطر أن يأكل من ميتة أو لحم خنزير أو لحم خنزير وهو يجد طعاما فيه فضل عن صاحبه وله أن يقاتل عن ذلك كما يقول فإن قتل فعلى قاتله الدية وإن قتل المانع فإلى لعنة الله لأنه مانع حقا وهو طائفة باغية ومانع الحق باغ على أخيه الذي له الحق قلت ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفروه إنه كان غفارا الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأحمد الله تعظيما لشانه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى alihi wa sahbihi man wala bayan haka bayan Allah ina farawa da yi mana wasiya da jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala amma ita ce wasiyar da Allah madaukakin sarki wa na farko da na ƙarshe sannan mu sani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kamar da Imam Muslim ya fitar daga hadithin Jabir sauran malamai da littattafai na hadithi sun rawaito hadithan kamar su muwatta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa na bari a cikin ku ababe guda biyu idan kuka yi riko da su ba za ku taba bata ba har abada annabi sallallahu alaihi wasallam yace har abada wato zuwa karshen zaman a wannan duniyar wadanne ne ababen nan guda biyu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace kitab Allah na farko shine littafin Allah subhanahu wataala duk bukatun musulmai suna ciki na shari'a da zaman duniya da abinda za a samu a gidan lahira an bi Allah subhanahu wataala ba abinda Allah madaukakin sarki ya rage bai yi wa al'ummatan musulmai ba shi sa wani daga cikin turawa da ya karanta alqur'ani yace yana mamaki al'ummar da take da wannan littafin amma ta dinga rayuwa irin wannan rayuwar da musulmai suke ciki domin ya leƙa sai ga kusan babu wani abu mai kyau a duniyance da za ka gani a cikinsu in banda wasu yankuna haka kaɗan babu ababen burgewa da yawa tattare da musulmai in banda wannan addinin nasu amma halayensu ɗabi'unsu zamantakewarsu da jagorancinsu da sauran ababe duka ababen turne a galibi ce yana mamaki kuma lallai abin da ya faɗa gaskiya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yace abu na biyu da na bar muku da idan kuka yi riko da shi ba za ku bata ba yace sunnati tafarki na haka ce sunnata annabi sallallahu alaihi wasallam malaman hadisi suna cewa ababe guda shi da fadin annabi sallallahu alaihi wasallam aiki na annabi sallallahu alaihi wasallam tabbatarwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam sannan sunnarsa ta hali siffarsa ta hali jarumi ne mai kyauta da sauransu siffarsa ta halitta ce ga da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga yadda yake tafiya ga yadda yake bace ga yadda yake kaza da sauran halittarsa ta jiki sai kuma sira tarihi na annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan ababen guda shida idan aka ce sunna su ake nufi to annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan kuka yi riko da waɗannan ababen lan tadillu har abada ba za ku tabbata ba musulmai ne suke da labarin abin da ya faru gabanin halittar duniya da daidai lokacin halittar duniya da bayan halittar duniya har zuwa lokacin da aka fara aiko manzanni har zuwa annabin ƙarshen zamani har abin da zai faru a rayuwar da za ta zo bayan wannan musulmai ne suke da wannan wasunsu ba su mallaki wannan ba kuma suna da shi bit tafsil wato awarware an yi bayani musulmai ne aka faɗa musulmai ne aka faɗa musu yadda za su rayu har yadda za su yi sarki Allah madaukakin sarki bai basu ba to a ina matsalar take me yasa al'ummar musulmai suke zaune a cikin talauci a cikin fatara a cikin firgici da sauran ababe da yawa da suke damunsu na zamantakewa me yasa musulmai suke cikin sabani me yasa kungiyoyin musulunci suka kasa samun haɗin kai me yasa malamai suka kasa daidaitawa duka san zuciya ne kuma kirkirarrun ababe ne wani malami yana cewa kamar yadda Allah subhanahu wataala bai yarje wa bayinsa kafirci ba haka bai yarje musu talauci ba ba a tsara addinin musulunci don musulmai su kasance talakawa ba idan kaga musulmai suna cikin bukata wasu suna kwana da yunwa wasu kaza to idan ka koma a cikin ayyukansu zaka fito a ina zaka fito da ina aka samu wannan damuwar wani malami yake cewa duk inda ka tarar da wani musulmi a cikin fatara da rashi ya kwana bai ci ba a wuni bai ci a wuni ba a ci ba da sauransu yace wani ne ya sace mai dukiyarsa ko dai shugaba zai kamata a ce ya hore masa wani abu bai yi ba ko wani da ya cancanci zakka a cikin dukiyarsa da ya hana shi ko wani makusanci da ya kamata ya taimake shi bai taimake shi bai ce duk inda ka tarar da bagiri sai ka samu ɗayan waɗannan ababe ko ababen da suka yi kama da su a nan haƙƙinsa ya ɓace Allah subhanahu wa ta'ala sai dai kuma wani za a iya cewa shi ya ja ma kanshi idan ya zauna a gindin bishiya ko kuma ya ya tashi ya je nema to wannan kana iya jingina mai abin da yake ciki na rashi kana iya jingina mai ka ce shi ne sababin wannan abin domin ba haka Allah maɗaukakin sarki ce a rayuwa amma mutane a irin yanzu da yawa suna ƙoƙari amma duk da haka haka su bata cimma ruwa mutum ya fita ga sana'ar ga komai amma ya je ya dawo bai samu ba to a irin wannan yanayin ake siffantawa Allah madaukakin sarki da tunda bayan Allah wani malami ya yi rubutu mai dan tsayi Dr. Imara yana ambaton wasu daga cikin damuwoyi na musulmai gefen tsaro gefen zamantakewa da sauransu sai ke cewa a cikin duniyar musulmai a yanzu Allah madaukakin sarki gafarta mai yace akwai rundunoni kamar hamsin da shida wasu kan ce hamsin da bakwai waɗannan rundunonin ba su suke ƙera makamansu ba suna siya ne daga wajen ƙasashe waɗanda abokan gabansu ne a hakika sannan suka je siya za a musu sharaɗi ba za su juyar da wannan makamin su yaƙi abokin gaba ba to makamin da kake tanada idan ba abokin gaba za ka yaƙa da shi ba me yasa kake siya abinda zai baka mamaki da yawa daga cikin makaman da ake siya duka a kasashen musulmi yake karewa waɗannan kasashen nan manya-manya mawadata duk su suke sai waɗannan makaman amma ga 'yan uwansu ana kashewa kusan shekaru biyu waɗannan makaman duk ba su da amfani sojojinsu dakaransu 'yan sandansu da sauran jami'an tsaro sai dai a zo a yi ta ƙarin girma ana wasu ababe waɗanda suka yi ƙoƙari shine su kare rayuwar mutane da dukiyoyinsu da mutuncinsu a cikin ƙasarsu akwai ƙasashen da ma ba a samu haka ba Allah subhanahu wa ta'ala shirye da mu yace wannan waɗannan rundunonin na musulmai za ka samu galibi makaman nasu ana amfani da shi ne a kan al'umma ta musulmai kuma idan mutum yana so ya gane haka tsawon shekaru talatin aka samu sulhu tsakanin misra da ƙasar isra'ila babu yaki a tsakaninsu amma da aka zo aka yi wani daga cikin shugabanninsu ta waye ko kuma ya zo yi juyin mulki mutane suka ce ba su yadda ba shugabansu ne yanzu me faru sai da aka kashe mutane akan titi har cikin masallaci wasu suka nemi baka suka rufe aka bunka wa masallacin wuta aka kashe su mata da yara da sauransu wannan shugaban nasu da yake kai a yanzu wanda ya koma abin da ya faru shekara ta 2013 zai gani lokacin da suka kifar da mulkin mursi to waɗannan makaman dama kana da su ga abokan gaba a kusa da kai ba za ka je ka yaje su ba waɗanda suke azabtar da yan uwanka musulmai da sauransu haka in ka je kasar Jordan labarin haka labarin yake ka je Saudiya wannan shine labarin in ka je Morocco in ka je duk kasashen musulmai tun daga gabashi kasashen indonesia har ka zo kasashenmu na yammaci irin su morocco duk labarin kenan wai musulmai suna da rindunoni kusan hamsin da bakwai amma kuma ba za a iya tura soja ko guda ɗaya ya je kare yan uwansu ba amma ga mutane suna kwalala da kasashe na turawa suna tafiya taimakon yan uwansu isra'ila yan uwansu kafirai allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana shirya to kaga waɗannan ababe ne kirkirarru akwai yadda za a yi an ki a yi ne saboda mutane ne da ba Allah subhanahu wata'ala suka sanya a gaba ba dama kaka ba su aka yi akan al'umma ta musulmai domin su zo su yi irin wannan aiki ko kuma domin wannan lokaci Allah madaukakin sarki ya datar da mu wannan idan ka dauce mutanen da suke mutuwa a cikin fursuna in ka je fursunonin kasashen musulmai musamman na kasashen larabawa galibin waɗanda suke ciki zaka samu ba masu laifi bane na hakika akwai wata daga cikin kasashen musulmai manya daga cikin kasashen musulmai akwai malamai sama da dubu biyu a cikin kasanta waɗannan malaman mai suka yi sata suka yi wani suka kashe ta'addanci suka yi babu abin da suka yi in banda faɗin gaskiya ga abin da ya kamata a yi hanyar da ake tafiya ko tafarkin da ake bi ba daidai bane duka aka kama su aka ɗaure wai kuma a ce maka shari'ar musulunci ake shari'arwa a ƙarƙashin shari'ar musulunci za a kama malami Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana shirya. Wannan idan ka haɗo da sauran matsaloli irin namu na talauci fatara, a cikin ƙasashen da Allah maɗaukakin sarki ya mallaka musu da yawa daga cikin arziki na duniya, babu wani arziki da Allah maɗaukakin sarki ya ba da shi na ƙarƙashin ƙasa ko fikira irin ta ɗan adam kowane iri ne, face sai ka samu musulmai sun fi kaso mafi soka a ciki, amma sun ki sun motsa kwakwalensu. Wasu suka yi Allah maɗaukakin sarki ya taimake su a kai domin wannan sha'ani ne na duniya, duk wanda ya yi abin da ya dace ya farka ya kashe dukiya ya inganta ilimi ya inganta lafiya ya yi kaza to shi Allah maɗaukakin sarki zai taimaka wancan musulmin kuma haka zai zauna Allah maɗaukakin sarki yana kallon shi domin bai yi komai ba amma sha'ani na lahira shine nan idan aka zo tunda abu ne da Allah maɗaukakin sarki ya umarni da shi a nan ne za ka ga taimakon Allah maɗaukakin sarki ya shigo amma in dai duniya ce Allah maɗaukakin sarki ya baza duk wanda ya yi ƙoƙari sai ya ɗauka subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana shirya akwai wasu daga cikin ƙasashen musulman da talauci da fatara da rashin aikin yi ya kai kashi hamsin akwai ƙasashen da waɗannan ɗin sun kai kusan kashi saba'in a cikinsu kuma in ka je za ka samu ba ƙasashe ba ne mawadata wani matsalin tattalin arziki ba musulmi ba ba musulmi ba ne yake cewa a haƙiƙa babu wata ƙasa ma da za ka ce mata wannan ƙasar wai fakiriya ce ko matalauciya a'a tsari da yanayi da ake jagorantar mutane da irin shugabannin shine zai bayar da cewar kasar wato talakar kasa ce ko kuma moda ce ce babu domin duk kasar da kaje akwai arziki da Allah madaukakin sarki ya musu da wani lokaci zaka samu babu shi a wani waje ko akwai makamancin sa amma sun ki su yi amfani da wannan ni'imar ta Allah madaukakin sarki ko arziki na kwakwale mutane masu fikira da ilimi ko arziki na karkashin kasa ko dai wani abu amma babu wasu mutane da suke zaune a doron wannan kasar a kowane yanki ne na duniya face Allah madaukakin sarki ya musu wata baiwa ya rage dai su yi amfani da wannan su damar da Allah madaukakin sarki ya ba su na ilimi su fito da waɗannan ababen ko kuma su zauna a cikin damuwoyinsu da yawa daga cikin wadata Allah madaukakin sarki yi wa kasashen musulmai za ka samu kasashe na kafirai ake ciyarwa da shi ina dukiyoyin kasashe na jazirar larabawa waɗanda su ne jagororin musulmai manya za a ce maka dukiyar tana can kasashe na waɗanda ba musulmai ba amma idan ka zo cikin kasashensu wasu za ka yi mamaki za ka yi mamaki a ce maka ƙasa mawadaciya kaza amma idan ka zo sai ka samu kashi hamsin na mutanenta suna zaune ne a cikin gidajen haya to ina dukiyar wannan ƙasar ina fetur da Allah maɗaukakin sarki ya ba su ina gas ina zinare da sauransu akwai ƙasashen da idan aka ambata maka su sai ka ji kunya Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mana shirya mecece damuwar domin ba shari'ar Allah maɗaukakin sarki ake yi ba sannan ba a aiki da abin da lafiyayyen hankali ma yake wato yake tabbatarwa Allah madaukakin sarki ya kara mana shirya lalle ubangiji makadaici guda daya wanda shine muke bautatawa subhanahu wataala ya lamunce wa duk wani mai rai arziki wannan ya kamata a ce mun fahimta Allah madaukakin sarki ya lamunce arzikin duk wani mai rai ba iya mutane ba har da dabbobi da aljanu da komai subhanahu wataala yace wama min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha babu wani abu mai dindike dabba a doron ƙasa da take da buƙatar ci da sha matsuguni da sauransu ba ce arzikinta yana kan Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauke shi sa Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul zariyat da ya kiraye mu zuwa ga bauta ta mai sai aka biyo bayan ayar da magana ta arziki ya san me zai hana mu bautarsa neman kuɗi neman duniya sai ya ce kar ku damu ma uridu minhum min rizq wa ma uridu an yut'imun inna Allah huwa ar-razzaq dhul quwwati al-matin ishara ake mana kan cewar in aka bi Allah maɗaukakin sarki aka tabbatar da wannan bautar arzikin zai zo da sauki kuma ba za a sha wahala ba za a sha wahala ba shi sa Allah maɗaukakin sarki yayi wa annabi Adam alƙawari na wannan tun farkon halitta Allah maɗaukakin sarki ya dauke mana waɗannan ababan ci da sha matsuguri da sauransu da duk bukatu na rayuwa yace mai inna laka alla tajua fiha wala ta'ra wa annaka la tadhma fiha wala tadha mun baka ba za ka ji yunwa a cikin wannan aljannar ba kuma ba za ka yi tsaraici ba dukkan bukatunsa Allah maɗaukakin sarki ya ɗauke mai me yake so ya ce ka bauta ta min ka ne haka da aka sauko da shi ƙasa tare da matarsa da kuma shaidan da ya ruɗe su Allah maɗaukakin sarki ya ce qul nahbitu minha jami'an fa imma yatiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya aw waje faman ittaba'a hudaya tan fala khawfun alaihim wala hum yahzanun tan kuma aka ce fala yadhillu wala yashqa duk wanda ya bi shari'a ta Allah madaukakin sarki subhanahu wataala yace Allah mun ce mai ababe hudu munana fala khawfun alaihim babu tsoro tattare da shi babu wanda yake cikin hali na kwanciyar hankali a cikin mu da mu da jagororin mu gaba daya wala hum yahzanun sannan ba za su yi bakin cikin ba ciki ba akan abin da za su bari a wannan rayuwar bayan mutuwarsu sai Allah subhanahu wataala can cikin suratul taha ya sake siffanta shari'a ta Allah da wasu sifofi biyu dan an ce babu burgici ba bakin ciki yace fala yadhillu ba za a bata ba wannan batar da ake ciki jahilci da musulmai suke ciki da sauran damuwoyi duka daga ina aka samu su babu ruwan addini na Allah madaukakin sarki halayen mu ayyukan mu da kimbin Allah subhanahu wa ta'ala tsakanin mu da shugabannin su shi ne jawo mana ya ce wala ya shiƙa ba za a taɓe ba ba za a wahala ba to ga musulmai a cikin wahala mai faru aikinsu shi ya ja musu Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mana shirya lalle falsafa ta wannan addinin namu kamar yadda malamai suke faɗa wato irin tunanin da aka gina tsari na wannan addini namu shine ibadar kanta ba za ta tsayu ba sai idan waɗannan ababe buƙatu na laruri na ɗan adam sun tsayu domin ta yaya mutumin da kullum tunaninsa shine ya zai ci ya zai sha ya zai kare rayuwarsa domin ba a tsare mai ba ya zai yi kaza ya zai kare dukiyarsa ya zai kare mutuncinsa da iyalansa ta yaya za ka yi tsammanin wani ilimi nagartacce a wajen wannan ko wani tunani mai kyau ko kuma wani aiki domin ya koma tunaninsa irin na dabbobi ne a azzakumullah domin dabba ita ce in tawaye gari take neman abin da za ta ci take kokarin kare kanta daga abokan gaba to mutane da yawa sun koma irin wannan rayuwar suke in suka tashi abincin yanzu ina yake wani bashi da shi ballantana na anjima ballantana abincin dare to wallahi irin wannan mutum babu yadda za a yi ka samu lafiyayyen tunani tattare da shi waɗannan ababe ne da mun sani waɗanda suke jagorantar mu sun sani amma san zuciya ba zai bari a gyara ba kuma kowa ya sani babu wani talauci na hakika a cikin kasashen musulmi babu talauci na hakika a cikin kasar mu dan adam ne kaka bawa dan uwansa dan adam Allah madaukakin sarki yayi mana duk abin da zai iya wata al'umma amma wasu daga cikin yan uwan mu sun ce a'a Allah subhanahu wataala ya kara mana shiriya hujjatul islam al-ghazali malamin karni na shida ya rasu a farkon karni na shida yake cewa tsayuwar addini ko kuma addini baya taba tsayuwa sai idan duniyar mutane ta tsayu sai sun samu kwanciyar hankali sai an tare musu waɗannan bukatu na laruri ci da sha sutura matsuguni da kuma aminci yace shi kuma addini tsayuwarsa tana samuwa ne ta hanyar sani da kuma ibada nagartacciya kaga dai in ka taho ibadar ba za ta samu ba sai an tare waɗancan ababan da sauransu shi sa Allah madaukakin sarki ya sanya buwayarsa da buwayar manzon sallallahu alaihi wasallam ya sanya buwayar mutum musamman mumini ya jingina ta zuwa ga buwayar Allah izza kenan da kuma buwayar manzon sa walillahi al'izzatu wali rasulihi walil mu'minin walakin almunafiqina la ya'lamun daukaka buwaya tana ga Allah ta Allah ce da manzansa da kuma mumine Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana shirya subhanahu wa ta'ala ya yi wa al'ummar baiwa kala-kala baiwa ta kwakwale akwai sama da balarabe miliyan talatin a ƙasashen turawa duka injiniyoyi ne likitoci da sauransu me yasa waɗannan kwakwalen da waɗannan mutane masu hankali masu tunani waɗanda ya kamata zauna su bautata wa ƙasashensu musamman misrawa me yasa suka tafi can saboda zalunci da ake a cikin ƙasashensu akwai wacce ta kasance minista a ƙasar faransa amma ƙasarsu ta morocco ciwo take kafin ta tafi kuma wallahi inda ta zauna a morocco da ƙarshe la'alla a haka za ta ƙare allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana shirya haka mu ma nan da yawa daga cikin 'ya'yanmu da yawa daga cikin mutanenmu ta ka same su cikin ƙasashe na turawa suna can domin in ya zauna a nan babu wannan damar masu son zuciya sun yawa a ƙarshe ibn hazm alaihi rahmatullah yake faɗa dangane da rayuwa ta zamantakewa a musulunci yake cewa wajibi ne farilla ce akan mawadata daga cikin waɗanda Allah madaukakin sarki ya fifita su akan sauran mutane a kowane gari kowace ƙasa ko ƙasa su tsayu da bukatu na talakawansu yace illam taqumiz zakawatu bihim idan har abin da suke bayarwa na zakka bai wadatar da talakawan ba to su sake ɗibo wani abu daga cikin dukiyarsu ai ba ta su bace idan kuma mutum ya yi maka musu ya ce nashi ne ka ce da nawa ya shigo wannan duniyar sannan da Allah idan ya isa idan ya tashi tafiya abin da shi da wannan dukiyar to wakilai ne akan waɗannan ababe kuma Allah subhanahu wata'ala abin da ya ɗiba na kaso a cikin dukiyarsu abu ne ɗan kaɗan kashi ɗaya bisa arba'in sannan kashi biyu da rabi bisa ɗari shi Allah madaukakin sarki ce a bayar da ya so zai ce dukkan abin da ya baka ka bayar domin ya jarraba kuma idan baka bayar ba zan kona ka ko zan yi maka kaza amma subhanahu wataala sai kokarin daidaitawa tsakanin shari'arsa da abin da ya sanya a cikin zuciyar dan adam na san wannan dukiyar amma duk da haka sai aka jarrabe shi kuma wallahi wannan farallar ita kadai da ta tsayu a cikin kasashen musulmai da ba ruwanmu da gwamnati akan abin da ya shafi talauci abin da ya shafi sauran abin da suka kama da wannan wallahi ba ruwan al'ummar musulmai da sai wata gwamnati ta taimake su iya farilla ta zakka kawai a cikin mu ne fa akwai wanda ya mallaki trillion 43 a cikin musulmai zakkar trillion 43 nawa ne ka dauka shi da bisa 40 nawa zaka samu ka ce trillion ɗaya trillion ɗaya a fito da ita a rabar da ita rabo na kirki rabo na hankali a cikin mutane wani irin talauci za a rage wannan mutum ɗaya ne akwai waɗanda suke ƙasa da shi akwai waɗanda suke ƙasa da shi akwai waɗanda suke sama da shi da dukiya ba a ma san su ba to kaga mu ne muke mai da kanmu baya da gangan mu muka ƙi rayuwar mu ta daidaita mu ne muka ƙi mu ci gajiya da moriyar wannan addini da Allah madaukakin sarki ya bamu domin addinin musulunci ba a tsara shi ya kasance ya bar mutane a cikin damuwoyi ba kamar yadda wancan malamin yake ambatawa domin Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce bai yarje wa bayansa kafirci ba haka bai yarje musu talauci ba ba a tsara addinin musulunci ‘ya'yansa su kasance talakawa ba su kasance cikin saɓani cikin yaƙe-yaƙe cikin kashe juna ba haka aka tsara wannan addinin ba nabi sallam ya ce sibabul musulmi fusuq wa qitaluhu kufur zagin musulunci fasikanci ne tawaye ne ga shari'a ta Allah madaukakin sarki ya kasa kuma kufurun kafirci ne wato butulcewa ni'ima ta Allah subhanahu wa ta'ala tunda mutanen jahiliya su suke yake yake akan aikin banza amma a samu musulmai su suke wannan musulmai su ne talauci su ne mummunan shugabanci su ne yake yake su ne fatara su ne jinyace jinyace su ne kaza kuma a ce musulunci ake yi a musulunci ake yi amma wallahi karkatacce sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun fara da irin waɗannan damuwoyin amma ba su kare da haka ba a cikin shekaru 23 annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya canza tarihi ya canza wannan duniyar gabaki daya kuma da wannan addini kuma yana nan ya saura a cikin mu da alqur'ani babu aya ɗaya da aka rasa daga cikin ayoyin da sahabbai suke karantawa duk muna da su babu hadisi ɗaya na annabi sallallahu alaihi wasallam da ya bace mana ce da ako na hadisi ana jin labarin sa amma babu shi yanzu babu shi to ga ga alqur'ani ga hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam amma ga musulmai nan a cikin damuwoyi domin an dauki alqur'anin an rataye a kusa an ɗauko shashanci da shirbici da tunani na wasu ingiya da shi ake jagorantar al'umma ta musulmai da shi shi yasa mu duniyar mu bata tsayu ba kuma wallahi ba za ta tsayu ba domin alƙawarin da yake tsakanin mu da Allah kenan sannan lahirar mu bata tsayu ba amma waɗanda ba mu ba ko ba komai su sun mori wannan duniyar musamman al'umma ta turawa ko ba komai su sun mori nan amma musulmai ka faɗa mu yanzu wace gajiya musulmai mai musulmai suke mura ƙasashen da za ka nuna ka ce mutane kamar suna jin daɗi duk da haka mulkin mulujiya ake musu ba ka yi ko numfashi ana kirge maka shi waɗancan ƙasashen da kake gani musamman na larabawa da sauransu mulki ne na danniya ake a wajen da zalunci to kaga shi ma ɗan adam an bashi wani abu na duniya amma an tare shi ta wani waje ɗan adam kuma babu abin da yake da tsada a wajen shi bayan addini kamar 'yancinsa kamar ‘yancinsa shi yasa akwai sirri da mutane ba su gane ba cikin abin da ya faru a libya zan cike da wannan afuwan babu abin da bai basu ba Allah ya gafarta mai amma kuma mai faru an hana ɗan adam ‘yanci an jahiltar da mutane an ki abin su su yi karatu waɗanda ba ‘yan ƙasar ba sai su ce me yasa an ba su komai amma su ce wannan mutuncin haka mutum yake aka zo dama mutane ne da yawa ba su da karatu masu karatun duk sun fita sun gudu aka zo aka kawo makami dole da su karba Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu kamar yadda mu ma waɗanda suke damu musamman arewacin Najeriya na kowa ya sani mutane ne da ba masu karatu ba ba su da wayewa ta addini ba su da wayewa ta rayuwa ba abinda suka sani sai rayuwar jeji ba a je an kai musu makarantu ba ba a karantar da su ba ba a ba su haƙoƙinsu ba sannan aka ɗauko makami aka ce wa jahili ga shi me zai yi saboda haka idan mutum ya bi matsalolin mu gabaki ɗaya zai gane cewa wallahi kirkirarru ne gabaki ɗaya duk kirkirarru ne Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana shirya Allah ya shirye da mu da shugabanninmu gaba ki da Allah ba mu ikon komawa zuwa ga alkur'ani da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya taimaki ƴan uwanmu da suke gazza Allah ya ciyar da su Allah subhanahu wataala ya shayar da su idan an hana su Allah madaukakin sarki ya tubatar da su Allah ya amintar da su ta saman ta saman su da kasan su Allah subhanahu wataala ya kunyatar da waɗanda suke azabtar da su musulmai ko kafirai ko munafikai ko mawane ne duk wanda yake da hannu a ciki Allah madaukakin sarki ya sa kar ya fita a cikin wannan duniyar sai ya fada cikin sama da masifar da suka fada Allah subhanahu wataala ya kara mana shirya subhanakallahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk alhamdulillahi rabbil alamin